بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة آه وبنجدي ينا سوى سوكا فري فما لهم عن التذكرة معرضين me ya same su ne in ana musu wa'azi sai su kau da kai ana musu wa'azi sai su kau da kai ka annam hurun mustanfara sai ka ce jakunan da zakuna suka koro wato jakuna da zakuna suka koro wato zakoki sun koro jakuna ido a buɗe a cikin tsoro to haka kafirai suke yin an musu wa'azi ka annam hurun mustanfara farrat min qaswara kamar jakuna ne waɗanda zakoki suka koro su wato hankalinsu a tashe ba sa jin abin da ake faɗa.
بل يريد كل امرئ منهم ي...
أن بل يؤتى- يريد كل امرئ يومئذ منهم أن يؤتى صوفا بل منشرا يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صوفا منشرا wautar tasu ma ta wuce zaku- eh, wa jakunan da zakoki suka koro su a wai suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama idan da gaske yake manzo ne ya karɓo musu ta- takarda daga Allah takardan a rubuta cewa wannan takarda daga Allah ne zuwa ga mutanen Makka ana sanar da ku ni na aiko annabi Muhammadu ko manyan gari kowa a bashi takardarsa lan nu'minu laka eh, lan nu'minu ruqiyyika hatta eh, wa qalu lan nu'minu ruqiyyika hatta tunzila lana kitaban naqra'u qul subhana rabbiyal azim kuntu lillahi bashar rasul ba za mu yadda ba sai ka kawo takarda daga Allah wanda za mu karanta mu Allah ne ya aiko ka to gashi ga takarda daga Allah ga takarda daga Allah inna awhayna ilayka kama awhayna lu- ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al-asbad wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atana dawuda zabura wannan wasiqa ce zuwa ga duk duniya gabaki daya lakin la yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wa malaikatu yashhadu Allah shi ya tabbata shi ya aiko shi mala'iku sun tabbata Allah ne ya aiko shi mu musulmi mun tabbata Allah ne ya aiko shi ko mutanen makka su yadda sai an kawo musu takarda da a hannunsu wai a kawo musu takarda budaddiya daga Allah ce Allah ne ya aiko annabi Muhammadu كلا بل لا يخافون الآخرة kalla bal la yakhafuna al-akhirah magana ba haka take ba wato ko takardar aka kawo musu duk abin da aka nema abin da suka nema a yi musu wala wannana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamuhumul mauti wa ashana alaihim kullu shay'in qibala ma kanu liyuminu illa insha Allah wato da za ta da matattu gabaki da sai mun zo ne mu yi shaida Allah ne ya aiko annabi Muhammadu sannan komai ya shaida a gabansu Allah ne ya aiko Muhammadu ba za su yarda ba tunda Allah bai yarda ba ba za su yi imani ba tunda Allah bai yarda ba Eh, su mu shara kalla ba haka magana take ba balla ya khafuna lakhira mai fadin irin wannan magana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama baya jin tsoron lahiran nan da ake kambama maganar ta shi yasa yake yin haka كلا إنه تذكرة kalla innahu tazkira kabar wancan magana da take kake tunani shi alqur'anin nan an kawo shi ne ba don yayi muku ku mutanen makka kadai wa'azi ba shi qur'ani wa'azi ne ga duk duniya gaba daya tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira فمن شاء ذكره saura wanda ya ga dama ya bi wannan qur'ani ya yadda da shi in ya ga dama wanda ya yadda wanda ya ga dama ya yadda ya bi kuma sha fali yumin man sha fali yakfur inna atanna lizzalimin nara wanda ya yarda ya bi ya tsira wanda bai yarda ba to wuta ta jahannama ce a gaban sa وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما تشاءون الا ان شاء الله آه كلا انه تذكره ومن شاء ذكره أو كلا انه تذكره ba haka magana take ba shi alqur'ani an kawo shi ne don yayi muku wa'azi faman sha kalla innahu tazkira faman sha zakara wa ma tasha'una illa in sha Allah wanda ya ga dama wato ya karbi wannan wa'azi ya shiyu kalla innahu tazkira wa ma tazkura illa in sha Allah hu aru taqwa wa aru maghfira kuma ba za ku iya garar da kanku ku azattu tun da Allah bai bude kirazanku ya sa muku imani ba ma kanu li yuminu illa an yasha Allah ba za ku yi imani ba tunda Allah bai ba ku imanin ba innahu tazkira wa man sha'a zakara wa ma tazkuruna illa in sha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira shi Allah da yake cewa yahzirukumullahu nafsahu Allah yana ba ku tsoron gamuwa da shi Allah yana tsoratar da ku gamuwa da zatinsa kar ku saba masa saba wa Allah ba kyau ku riga an karanta muku labaran waɗanda suka saba wa Allah ga yadda aka yi musu shi Allah abin tsoro ne ko bai ce a ji tsoronsa ba ahlut taqwa shi shi mazo ne a ji tsoronsa ko bai ce a ji tsoronsa ba amma kullum yana ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah masu wannan irin maganganu an nuna ba sa jin tsoron Allah ba sa jin tsoron lahira shi yasa suke wadi wannan maganganu ko shi Allah ahlut taqwa mazo ne a ji tsoronsa wa ahlul maghfira shi kuma mazo gafara ne shi mai gafara ne in rabbaka shadidul iqabi wa innahu laghafurur rahim yana da tsananin uquba kuma yana da gafara yana da rahama سورة القيامة مكية وهي تسع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة wannan sura da za mu shiga ana kiranta suratul qiyama ba waɗancan sun ce Allah ya mushe da balla ya kafuna lahira ba sa jin tsoron lahira ko to bari a gaya maka menene lahira din a wannan sura suratul qiyamati ma ake kiranta surar lahira surar tashin kiyama tana da ayoyi talatin da tara a makka annabi yake lokacin da aka saukar da ita tana soma da haka bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyama Allah yana rantsuwa da ranar tashin kiyama Allah yana rantsuwa da ranar tashin kiyama idan an soma rantsuwa da la ba wai an kore rantsuwan bane a kaman kai ne in an ce maka haka ne ka ce a'a wallahi ba haka bane a'a wallahi ba haka bane ko ko a'a wallahi haka ne to a'a din nan kamar korewa ne amma ba ka kore maganar da zaka faɗa bane ka kore abin da yake zuciyar wancan mutumin da kake masa magana ne abin da kake zaton ba haka bane a'a wallahi ba haka bane ko ko a'a wallahi haka ne la uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar tashin kiyama wala uqsimu bin nafsil lawama har yanzu ina rantsuwa da rai wanda take mai zargin mai ita ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وارخاب من دساها rai guda ɗaya ce a cikin ɗan adam amma tana da mazauni iri-iri lokacin da take kaza sunanta kaza kamar yaro ne lokacin da yake jinjiri sunansa jinjiri idan ya zama yaro mai tura ce yaro in ya zama dan saurayi ce dan saurayi in ya zama saurayi ce saurayi in ya zama babban mutum ce babban mutum in ya zama dattijo ce dattijo in ya zama tsoho ce tsoho amma shi din ne dai guda ɗaya yake canjawa to lokacin da rai bata ji wa'azi ba kowace rai ita ammaratun bisu'i ne wato da aka ɗauko rai daga fadan Allah aka kawo ta aka ɗora ta akan gaɓoɓi to ita bata manta cewa daga Allah take ba ce ta ɗauki girman nan da ta tafi da shi daga Allah ta ce za ta yi amfani da wannan girman alhali ku ana so ta jira sai labari ya zo daga Allah ta ta karbi sabon labari ta sannan sannan ta tafi da wannan sabon labari na wahayi in ta zama an-nafsul ammaratu bisu wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsala ammaratu bisu tana umarni da kowane mummunan abu saboda ita mai iko ce wannan rai din a wannan lokaci an ɗora ta kan gaɓoɓi tana jin tana jin kanta daga Allah take to sai ta yi amfani da wannan ah, ta ta- ta- ta ce za ta yi hukunci to daga nan idan an mata wa'azi ta ji wa'azi sai ta dau- ta dawo annafsul lawwama wato ita rai lokacin da ake kiran ta nafsu bata san halal ba bata san haram ba ita dai ta zo da girmanta ne za ta yi amfani da shi to abin da ta saba da shi shine za ta tilasta mutum ya yi dolensa sai dai in ta ji wa'azi daga baya ta canja lokacin da take annabtul lawwam in ta ji wa'azi sai ta zama allawama tana zargin kanta ashe ni bawan Allah ne abinda nake yi na daɗin nan ba shi da kyau ya kamata in shiga hanya kyakkyawa in bar abin da nake nayi nadaman abin da nayi to ta zama lawwama kenan mai zargin mai ita daga nan sai ta zama zakiya ta shiryu ta zama mai tsarka nafsun zakiya wato wa- wa nafsin wa- wa- wa ma sawaha fa alama fujura ta da dafda man zakkaha to in an yi zikiri an yi zikiri an tsarkake ta to sai ta zama nafsun zakiyatun to daga zikiri ya mata yawa ta zama nafsun zakiyatun to sai allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulub to daga nan sai ta zama annafsul mudma'inna in zikiri yayi mata yawa ta zubar da komai ta koma ga Allah to ta wuce nafsun lawama ta wuce zatiya ta zama nafsun almudma'inna to daga nan sai a kora ta zuwa ga Allah a ce irji ila rabbiki da ta koma ga Allah to sai ta zama mudhama fa alhama hadi kenan mudhama ya yi wattaqullaha wa yu'allimukumullah in ka ji tsoron Allah sai ka rika samun ilimi daga Allah ba daga littafi ba daga malamai ba daga Allah za ka rika samun littafi in ka kai wannan matsayi mulhama din to in ta zama mulhama sai ta zama ah, radiya in ta zama radiya sai ta zama mardiya ce wannan shine abinda malaman ah, ma'arifa suke faɗa amma ma'arifa ta farko ta takhalluq ba ta tahaqquk ba amma ta tahaqquk wato an an an ajiye mata zango zango da farko mutum yana nan annafsul lawama din to ga nan sai ai masa wa'azi a ce ya tuba to sai ya komo ya hau sama ya bar wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, la yashra- la yashrabul khamra hina yashrabuha huwa mu'minun la yazni zani hina yazni mu'minun la yazqu sari hina yazni mu'minun lokacin da mai zina yake zina musulmi ne amma ba mu'mini bane lokacin da mai shan giya yake shan giya musulmi ne in musulmi ne amma ba mu'mini bane lokacin da barawo yake sata in musulmi ne musulmi amma ba mu'mini bane da mu'mini ne da ya kaura daga miyagun waɗannan ayyuka ya yi imani ya kuma maqamul imani to nan ina zai fara sauka in zai je maqamul imani din daga nan inda zai sauka at-tauba inna allaha yuhibbu at-tawwabina daga taubatu sai ya tashi daga nan sai ya kai istiqama wala istiqamu ala tariqati la astainahum ma an gadagan innal ladina qalu rabbana thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun in ya kai maqamul istiqama daga nan sai maqamut taqwa in ya kai maqamut taqwa to ya kure maqamul islami gaba daya kenan matsayinsa guda uku ne dama at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa to daga nan in ya kai at-taqwa sai ya ji kira ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuma tsoron Allah ku koma ku haɗa kai da sadiqai to zai shiga maqamul imani kenan abu da zai fara samu zangon farko a maqamul imani shine as-sidqu wallazi ja bi sidqi wa saddaqa bi ulaka muttaquna daga nan sai ya zama mai gaskiya tsakaninsa da Allah mai gaskiya tsakaninsa da bayin Allah as-sidqu wal ikhlasu daga nan sai ya hau maqamul ikhlasi amma abdullahi li abdullah mukhlisin lahu dina wato bai damu da komi ba bai damu da kowa ba duk abin da zai yi a cikin ikhlasi zai yi saboda Allah manzo Allah yana cewa Allah ya ce al ikhlasu sirrun min sirri awdatuhu qalbu man uhibbu min ibadi la malakun yarahu fa yaktubahu wala shaytanun yarahu fa yufsidahu shi ikhlasi wani abu ne na asiri nawa da nake ajiyewa a zuciyan bawana da nake so mala'ika bai ganshi ba balle ya rubuta balle mace dai ya ganshi ya bata to yi kai maqamul ikhlas inna wa la ilaha illa huwa yukhzil dina to daga nan sai ya kure ya kai asir wal ikhlas ya kai dumanina ya da mutu kullahu kunu asariqin ya ayyatu nafsul mutmainna irji ila rabbika innan kenan dumanina to daga ya zo dumanina ya kure dukkan maqamomi na cikin maqamul imani guda uku to yanzu kan fa ba zai kara gaba sai yana hannun wani ba zai iya wucewa nan ba sai yana hannun wani domin zai tafi ne maqamul ihsani al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu me zai fara samu a maqamul ihsani na farko abinda zai samu al muraqaba wato yana ganin duk in ko ina Allah yana kallon sa duk inda yake yana ganin kamar Allah yana kallon sa kun shi kadai ne bawan Allah yake wannan maqami muraqaba kenan inna Allah kana alaikum raqiba wato wata mace in ji shi Ibrahim radiyallahu anhu kyakkyawa ce ta kai wannan matsayi cikin walittaka to sai wani mai neman mata ya ganta ya sha'awarta sai ta ke ji mana sai ta je ta ji ga ga abin da nake so ga tace ai ba wahala ni ina da sharadi in dai sharadi na ya cika ba komai sai sai duk abin da ake so zai faru sai wannan mutum ya ja ta ya kai ta daki ya kulle daki ya kulle tagogi yace gashi me kika ce na ce ka je ka kai mu inda wani ba zai gan mu ba ba na son wani ya gan mu muna sabon Allah yace to da gashi na kulle daki na kulle tagogi tace to ina so duk abin da zaka yi da ni kar in ga kana yi domin maka shaida mai sabon Allah ne kai kuma kar kar ni in ga kana yi kai kai ka ga ina yi ba na son kai min shaida ina sabon Allah ko in ka samu wannan kada fa Allah ya gamu sai na zasu ji Allah bai gansu ba to muraqaba kenan in mutum ya ga wannan matsayi yana ganin ta ko ina Allah yana kallon sa ba inda zai shiga ba Allah ne Allah yana kallon sa ba ya kai sanzim ayatina fil afaqi fi anfusihim to daga nan sai mushahada daga muraqaba sai mushahada shine tanrim a tanrim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli shay'in shahid zalika anna allahu alhaq to sai to in ya kai mushahadan nan wato sai yaga Allah yana kallon su ko ina da ko ina mushahada kenan daga nan da mushahada to sai ya kai ma'arifa to nan ne zango ya tuke kenan wa anna ila rabbikal muntaha wannan shine hanyar masu ma'arifa amma in ka shigo cikin alqur'ani sai abin yayi sauki ba haka zai ba da wahala irin wannan ba saboda karatun Qur'ani ya fi kowane sauki sai ya kawo maka su ga dai nan tara ne at-taubatu wal istiqamatu wa taqwa maqamul islam as-sifq wal ikhlasu wa umaniyatu maqamul iman al-muraqabatu wal mushahadatu wal ma'rifatu maqamul ihsan kaga tara amma in ka zo cikin Qur'ani sai kawo maka abin da sauki ba irin wannan ba sai a ce innal muslimina wal muslimati na kowa da kowa kenan wal qanitina wal qanitati والسالك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا سوم هواكنا والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجا والحافظات سوى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah yana ce ana jalisu man zakarani duk wanda yake zikirina ina tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce mu bi shi mu koyi sunnarsa mu bi shi wata biyu da lakum tahtaduna abinda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira duk wanda yake zai bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikiri da yawa zai gyara zuciyarsa maganganun su yi kyau halayen su yi kyau don aikin sa yi kyau in zuciya bata gyaru duk wannan baci su kai inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu annabi yana cewa ko wata tsoka cikin dan adam in ta yi kyau dukkan sa ya yi kyau in ta ya baci dukkan sa ya baci kun santa ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya kuma annabi ya ce inna li kulli shay'in saqaratan wa saqaratul qalbi zikrullah kowane abu yana da abun magoginsa da ake goge shi yayi kyau magogin zuciya zikirin Allah ga daula man tazakke wa zakara isma rabbi fasalli
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kace ka yadda ka tabbata Allah mai sama mai kasa mai koi mai kwashi kadai ne ubangijinmu ba da abokin tarayya kuma ba shi da da ka ce ka yadda annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan addini kuma kace ka yarda annabi Isa ba dan Allah bane wani iko ne na Allah babban mutum ne annabin Allah ne manzo mursali Allah ya yi shi da uwa babu uba kuma yadda annabi Adam ba uwar ba uban yayi Hawwa'u babu uwa haka yayi Isa kuma ina da uwa ba shi da uba ka tabbata abin da ka faɗa ka yarda ka ce alhamdulillah ka zama musulmi yanzu dukkan musulmin duniya mu ɗan uwanka ne abinda zaka yanzu zaka je kai wanka sannan za ka yi sallah biyar duk za ga baka da za ka yi sallah biyar Allah ya baka dukiya ka yi zakka Allah ya baka dama ka je haji duk abin da yake haramu wajen mu kamar naman alade kamar giya duka haramun ne gare ka yau muna maka murna ya sunan ka nada sunan your name your former name your name eh Harry za ka sake wani kana son na musulmi faɗi wanda kake so Abdul Hakim Allah da Abdul Hakim ne kamar na alhamdulillah Abdul Hakim ma sha Allah ma sha Allah ku ba shi abin riga أيحسب الإنسان أن لن نجمع إزامة سو وليد ابن المغيرة su kafiran makka da suke maka izgilanci su ɗauko kashi suna girgizawa a gaban annabi awai annabi ka ji tsoron Allah fa yanzu wannan kashi bayan ya zama ƙasa Allah ya tashe ya mai da shi mutu ka ji tsoron Allah fa mun yi huyil izama hiya ramim wa zai sake tada wannan kashi bayan ya zama gari a mai da shi mutum Allah ce ah ayasibul insanu allan najma izama shi dan adam kahiri yana zaton ba zan tashe shi bane in har hada kasusuwansa in mai da gininsa kamar da in shirya shi kamar da yana zaton ba zan yi haka bane bale qadirina ala nusawi banana ko bai sani ba ko ya sani haka yake zan tada kowane mutum har hada jikinsa in tashe shi lokaci daya ma fa za mu kiyamu yanzuruna ba waccan hanya za a bi ta kana kana mani kana kana jini kana kana kana nama kana kashi a fito da kai a'a kawai daga da an kura kafofi za mu kiyamu yanzu sai ga mutane duk gabaki sun tashi suna kallo a yafi wallan najma zama bale haka yake za mu tashe shi kadirina muna da iko ala an nusawiya bananahu mu jera masa yatsunsa ma kaman nada zanen su kaman nada anan ne mutanen zamani suke cewa alqur'ani ya nuna wa mutane ilimi wanda mutan da ba su san shi ba sai mutane yanzu ne suka zanen yatsa zanen yatsa da shi ake kama mutum in ya zanen yatsa kowa daban yake da na kowa to sai Allah ce zan tashe shi in jera masa yatsunsa har da zanensu kamar da.
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل wannan kafiri wannan mutum kafiri yuridu an yafjura amama mubashi ne ya ci gaba ya ci gaba da fajircinsa kuma ya mutu ba tashi wai haka yake so to ba haka za a yi ba يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة إن تمتي هذا الوعد إن كنتم صادقين كاي شاغيا منا za a saukar mana da azaba in kuma mun mutu za a tashe mu a yi mana azaba to yaushe ne za a yi tashin kiyama din فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر yas'alu ayyana yawmul qiyama yaushe ne za a yi tashin kiyama ne fa idza baraqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jima ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar ai ranar tashin kiyama wai wani abu ne mai mai ban tsoro sai ido ya gwaggwale sai ido ya gwaggwale tukunna shakir nafsarum tarhaqum zilla wa khasafa al-qamar rannan za a kisse hasken wata a kisse hasken rana إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار قطلت هزوا قرشن ألمان نفس ما أهدرت wato ranan ranan wata rana ce mai ban tsoro sama ta zama kaddihani wato abun na ban tsoro ne idon kafiri sai ya gwaggware yau mazi yawmun asirun alal kafirina rana ce mawuyaciya ga kafirai alal mu'minina ghairu asirun alal kafiri na gairu yasir ya ga kafirai ba mai sauki bace wajen kafirai a wajen mu'minai take da sauki Allah ya babu da sauki manzo Allah ya ce shekara dubu hamsin din nan wurin za su ganshi ne kamar yin sallan farilla guda daya tsawon sa duka gaba daya bai za baraka albasar wa kasafa alqamar wa juma'a shamsu wal qamar ranar an tattara rana da wata da komai
يقول الإنسان يومئذ أين المفر idan mutum ya tashi ya daga idonsa ya ga jawur sama ta zama jawur ba rana ba wata ba taurari sai mutum ya gigice ce yau ma'izin sai ce ai azar ila rabbika yau mazin mustaqar la wazar ba wurin zuwa a fake ba in ba mafaka la malja wa la manja ba wurin da za a fake ba wurin da za a tsira sai wanda ya san Allah al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin wato masoya juna a nan duniya nan gaba za ta shiga tsakaninsu kowa ya ga wansa kai ka jawo mini wannan wannan kai ne kai ne ka jawo mini kai ma kai ka ja mini saboda aboki da kai ne yasa na lalace na wannan irin abu yasa mini ƙarya kake kai ne ka ja ni Kar- su ta suna la'antar juna yal'un ba'dhum ba'dan amma waɗanda suka taru don tsoron Allah illal muttaqina banda masu tsoron Allah su ka in sun sa duniya kai na gode wa Allah da Allah ya haɗa da kai ba don Allah ya haɗa da kai ba da yanzu na tare da suwa ne muna nan muna can muna ta ihu kai na gode wa Allah da Allah ya haɗa da kai su suna son junan su alakhillahu ma zin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin sai dai masu tsoron Allah su kam kowanne yana murna da ganin dan uwansa yana ce dan uwansa ne ya taimaka masa ya kai shi wannan matsayi ba don taimakon dan uwan nasa da bai kai wannan matsayi ba da ya lalace kamar yadda waɗanda suka lalace كلا لا وزر إلى ربك يوم المستقر وأن إلى ربك المنتهى ba makoman da za a koma a tsira sai wajen Allah a wurin wanda ya san Allah kenan wanda bai san Allah ba to sai ya nemi wanda wanda ya bauta wa je ya gani ko za su amfane shi ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر nabaul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar wannan mutumin rannan za a bashi labarin duk abubuwan da ya aikata za a bashi labari ya karanta da kansa iqra kitabaka wa ka bai nafsi kalima alayka hasiba shi za a ba ya karanta da kansa abubuwan da ya duk gaba ke da ya faɗi laifukan sa ya karanta da kansa idan ya karanta da kansa a ce to ga abubuwan da kai wannan a cikin rayuwarka kenan kuma ka koya wa mutane miyagun abubuwa sun yi a bayanka ga kamashonka na waɗanda suka koya suka yi a bayanka bima qaddama akhar abin da ya gabatar tun yana da rai da abin da ya koya wa mutane suka yi a bayansa shi ma za a ɗiba masa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wa la yunqasu min ujuri shay'a man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati wa la yunqasu min awzari shay'a duk wanda ya koya mutane hanya mai kyau suka aikata to in suka aikata aiki mai kyau duk waɗanda suka koya a wurinsa to za a ba shi za a ba su in ya in sun yi aiki za a ba su a ba shi ladan aikin sa amshi ke ta rantsuwa gaban Allah ya lihuna billahi ma qalu ya lihuna da kullu tardaw anhu ki ta rantsuwa ki ta rantsuwa gaban Allah sai Allah ce to bakin nan mai ƙarya a rufe shi ya sa ba ƙarya a duniya nan ma zai zo ya mana ƙarya muna son gaɓoɓi su yi magana a bar baki a rufe al yawma tashhadu تشهد على تشهد ألسنة وأيديهم بما كانوا يعملون تشهد ألسنة وأيديهم بما كانوا يعملون وأرجلهم بما كانوا يعملون سيرا نان أسا جكنا da gaɓoɓi su yi masa shaida idan su yi shaida sai mutum ya ce don menene kuka mana mummunan shaida dama na yi shiru ne don mu tsira to gashi yanzu kun tona mana asiri Allah ce to wai wani laifi ne mutum zai je ya yi inda hannunsa bai sani ba kafafuwansa ba sani ba fatar jikinsa ba sani ba sannan kan kowa akan basira yake a cikin shanunsa ولو ألقى معاذيره walau alqai ma'azira duk hanzarin da ya kawo ba za a karba ba لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karban wahayi wajen Jibrilu Jibrilu yana faɗa shi ma yana faɗa sai Allah ce ka huta ya Rasulullahi kar ka wahal da harshenka bashi ya karasa faɗa in ka in ya karasa faɗa kana shiru daga baya sai ka mayar saboda ubangiji tabaraka wata'ala yana aiko Jibrilu wajen manzon Allah ne saboda koya mana neman karatu da wasiɗa in ba haka ba Allah yana ga annabi wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kai din nan kana karban qur'anin nan daga wajen Allah mai hikima mai ilimi ka bar jibril ya ga wadanarsa na wahayi idan ya gama to za mu gaya maka abin da ya faɗa sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai ba za ka mince ba wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ba sai ka wahar da harshen ka kana bin jibrilu ba bal jibrilu ya gama isar da aikansa in ya gama daga baya zamu zamu maka ilhaman fadin abin da muka aiko shi da shi ka faɗa wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim bayan ko surar baya ta shu'ara'i ta ce وإن لتنزيل رب العالمين نزل الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين إذا جميل يا جماعة نازا تو موزا مجايا مكا يدعوه هيك آه لا تحرك به لسانك la tahdud bihi lisanaka litajala bihi kar ka wahal da harshenka kana botsar da shi litajala bihi don kai gaggawan haddace abin da jibril ya faɗa maka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wato tara maka wannan alqur'ani a cikin zuciyarka wannan a kaina yake ni ne zan yi wannan wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim ni ne zan yi wannan ni ne zan sanar da kai alqur'ani wa Allah makaram sukun taram wa kana fadlu alika azima inna alaina jam'ahu tara wannan qur'ani a cikin zuciyarka namu ne in ji Allah ni ne zan yi maka wannan qur'anahu karanta shi kuma lafiya lau ba mantuwa wannan ma ni ne zan yi sanu ka fara kan sai inna lana jabahu wa qur'anahu tunda Allah ya ce shi ne zai tara qur'ani shi ne mai karanta qur'ani kaga saboda haka ne bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar ya kawo shawaran a tara qur'ani lokacin qur'anin ba tare yake ba abu kaza yana hannun wani abu kaza yana hannun wani abu kaza yana hannun wani yana nan kan fayil fayil ba tara shi ba amma akwai wanda suka haddace daga bakaran har nafi akwai wanda suka haddace shi amma ba a haɗe a rubuce a ɗaure ba ɗaure guda zamanin sai na abubakar sai na mure kawo shawara sai na abubakar yaƙi da farko sai na mure ce to ina roƙon Allah da ya sa mini wannan shawara kai ma ya sa maka ita har aka daidaita aka komo aka tara alqur'anin da izinin Allah shi abubakar ya ce annabi bai ce mu tara qur'ani mu daure mu mai da shi daure ɗaya ba annabi bai faɗa ba saboda haka ni ba wanda zai sani in aikata abin da annabi bai yi ba yace Allah da ya sa mini wannan a zuciyata ina roƙon sa kai ma ya sa maka a zuciyarka ka gani sai aka tara qur'anin a zamanin Abubakar sannan aka komo zamanin Usmanu aka aka sake rubuta shi nuskoki aka raba wa manyan garurukan duniya na musulunci a lokacin da lokacin bayan shekara saba'in da biyar sai aka ga musulmi sun yi yawa a jama sun yawa a cikin a cikin musulunci to karatun qur'ani sai ya zama yana samun wahala domin lokacin ba shi da ƴaƴa ba shi da wasali ba za ka san wannan ba ne ko nun mai ɗa ne ko ta ne ko ya ne ko zaira ne ko race ko zabi ne ko damar duk ba za ka sani ba ko face ko mai kauna kai baka sani ba ko an baki ne ko gan baki duk baka sani ba ba yaya su larabawa za su kanta abin zaka amma duk da haka yana ɗaukar su to an kai fatiha wani gari ba ƴaƴa ba wasali din wanda yake karanta shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ataka bi abdin wa ataka bi sab'in wai ataka bi abdin wa ataka bi sab'in iyaka in ba ƴaƴa ai ataka ne na abudu in ba ƴaƴa ai bi abdin ne wa ataka wa iyaka ai wa ataka ne in ba ƴaƴa bi sab'in nasta'in ataka bi abdin wa ataka bi sab'in sai wani yaro wanda ya san fate babu ba haka bane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in barakallahu fika ya walid sai ta ce to lalle qur'anin nan inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai an yi dabarun kiyaye wannan qur'ani to shine a zamanin abdul malik ibn marwana sai aka tara malamai aka ba su wata hudu bayan tukuna sai na ali ya so ma koyawa abul aswad ad-dali ce dubiyar da nake faɗa ka faɗa za a koya masa alaman nahau kenan to sai aka nuna yadda za a yi sai aka ta akan waɗannan Allah ya la'anci wanda zai ƙara wani a alƙur'ani duk wanda zai ƙara wani a Allah ya la'ance shi eh aka ta kashe mutane to sai a cikin wata hudu aka tattara aka gama yin ƴaƴa da yin wasu aka ƙarasa abin da ba ƙarasa ba da an riga an yi waɗansu wato alamomin iskaru ma iskaru ma askara wurin da zai bada rikici a sa masa alama amma sai wannan wata hudun ne na zamanin Abdul Malik bin Marwana Hajjaj bin Yusuf daga cikin miyagun ayyukansa sai ya kyakkyawan aiki irin wannan aka tara alqur'ani kai yaya aka wasali aka yi kumsa aka yi kuri aka yi sumuni aka yi rubu'i aka yi nusuf aka yi hizb aka yi juz'i aka yi mai da shi juz'i 30 aka raba juz'in 30 din hizb 60 haka dai a wannan zamani aka yi su kuma ana tafiya haka sai ɗaɗi ya zo da ɗaɗi ya zaka ce duk wanda ya ɗabba ƙur'ani ya zama kafiri ƙur'ani la ya masu ilal mutahharuna ku zai cikin ƙarfin da kafiri ya tsera aka yi ta faɗa cewa da kar ya samu wucewa aka zo za karanta shi a rediyo shi ma aka ce duk wanda ya ganta ƙur'ani rediyo kafiri ne sai da malamai suka tashi suka ta maganganu maganar masu cewa kaza bid'a kaza bid'a ba san asalin addini ba ba san addini a addini wato abinda annabi yake ayi ayi abinda yake a bari a bari babu cewa annabi bai yi ba ba hujja bari tunda da nawar yake huwa khairun annabi bai yi ba ce ai alheri ne annabi bai yi ba ce ai alheri ne kenan yanzu in kuka yi wannan ba ba za mu ci dan wake ba ina zamanin nan bai ci dan wake ba ba za mu ci teba ba ba za mu ci sakwara ba za ne bai ci waɗannan ba duka to in dai abu annabi bai yi ba kai ai ba zai zama hujja ba annabi ya hana annabi ya hana ci dan wake ya hana ci teba ya hana ci sakwara ya ci su ha duk wanda zai ce maka annabi bai yi ba ya rike shi hujja to jahili ne ko mai neman fada mai hargitsa mutane annabi ya hana shi ne hujja in kace ya hana ko kawo hadisin da ya faɗa ba tawili hadisi tsara ga sunan abin kamar yadda ya haramta abubuwan haramtawa jahilci ko neman faɗa annabi bai yi ba hujja bane annabi ya hana shi ne hujja inna raina jam'ahu wa qur'anahu yace da tara qur'anin da karanta shi duk ni na dauka ni zan yi yanzu in ka sa kace yana karatun qur'ani wa yake karantawa Allah a wannan dai bawon nan bai isa ya karatu ba don ba mutum bane wannan bawon ne zai karanta qur'ani to wake watakila wanda aka dauki muryarsa ya mutu yanzu ga karatun ko yana yana tafiya yana yi wane ne yake karanta kenan Allah inna alaina jam'ahu tara shi da dabba'a shi da raba shi a duniya duk yana kaina in ji Allah ba littafi mafi yawa a duniya mafi saukin sawa a duniya kamar Qur'ani tunda Allah ya ce shi ya dauki nauyin tara shi da karantar da shi da raba shi da isar da shi inda bai kai ba shi za aka sa talabijin aka sa rediyo karatu a talabijin bid'a ne annabi bai karatu a talabijin ko yayi karatu a rediyo bid'a ne annabi yayi karatu a rauka kasar bid'a ne annabi yayi to amma ya hana a hauki ga sai ayi kenan balle ma ya ce ballighu anni ku isar mini ya aikana wai da malamin da zai zauna a zaure ya karantar da wanda zai samu talabijin ko rediyo wa ya fi wani ne ya isa da aikan manzon Allah mai talabijin mai rediyo wani aikin umarnin manzon Allah ne balle guwa ni balle guwa ni ku taimake ni ku isar da aikana ku taimake ni ku isar da aikana إن علينا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه إن منكرا تولى القرآن فاتبع قرآنه sai ka bi yadda mu karanta kai ma ka karanta haka sallallahu alaihi wasallam thumma inna alaina bayana kuma bayanin da zaka yi na qur'ani shi ma mun dauka mu za mu yi kulinna ma unzirkum bil wahyi duk abin da annabi yayi magana wahayi ne komai yayi magana wahayi ne daga Allah bayanin da zai na qur'ani shi ma wahayi ne yace kada mutum ya ci abinci ya koshi ya kwanta akan gado ya rika gaya mutane to mu abin da aka kawo mana qur'ani mun yadda in ba qur'ani ba mu yadda ba to kar ku yarda da wannan mutum ni din nan an bani qur'ani an bani wani abu kuma kaman qur'ani shine hadisi sai dai bambancin su akwai wahyun matlul wahyi na karantawa shine alqur'ani wahyi kuma wanda ake ake wa'azi da shi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na san na sahabbansa ko na Qudus wanda ya karba wajen Allah ba jibril tsakani duk dai wannan wahayi ne duk abin da na ya faɗa wahayi ne in huwa illa wahyu yuhi wa ma yanzu in hawe in huwa illa wahyu yuhi do ni ne zan yi bayani ni ne bayanin da za ka yi ma ni na ɗauki nauyin zan yi bayanin ɗin ya rasulullahi kuma har tajin duniya duk malamin da ya yi bayani na alƙur'ani bayani yayi daidai aka fahimta to Allah ne ya bayyana masa ba wani malami ba domin ilimin malami ilimin malamai yana da iyaka amma idan mutum ya zama Allah ya buɗa masa fahimta cikin tafsirin Qur'ani to Allah ne da yake ya ɗauki nauyin yin bayanin Qur'ani shine yayi bayanin bayanin ya hutu a hannun wannan bawan Allah mabiyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun sai an fito da tafsirin da ba taɓa yin irinsa ba da saboda Ar-Rahman Allah al-Qur'ana Allah al-Qur'an da Allah ya ce Allah shine mai koyar da Qur'ani to koyarwa ne na har abada ba wai ya karantar ya wuce ba kullun karantarwa yake shi Allah yana jefa a zuciyoyin bayansa wattaqullaha wa yu'allimkumullah man amila bima alima awrasahu Allah ilma ma lam ya'lam duk wanda ya aiki da abin da ya sani Allah zai gadar masa da ilimin da bai taba sani ba sai kaga yana ta bayani yana ta bayani bayani ko yake tafiya daidai to daga Allah ne kana ina jam'ahu qur'ana kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah kun ga abin da yasa kafirai suka kafirce son duniya kun ga abin da yasa fasikai suka fasikance son duniya kun san abin da yasa azzalumai suka zama azzalumai son duniya duk wanda ya ki gaskiya abin da yasa ki gaskiyan nan son duniya kalla bal tuhibbuna al-ajilata son duniya ne kai ya raba ku da bin annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskata shi da bin malamai da gaskata su wa tazaruna al-akhirah kuka bar maganar lahira kuka jefar da maganar lahira a baya saboda son duniya وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira إن الأبرار لفي إليين وما أدريك ما إليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم wato rannan fiskoki yau mace yadda wujuhun wata zuwa wujuh rannan ne fiskoki za su yi kyau waɗansu farare sai fiskoki su yi kyau ko da mutanen baƙaƙe ne sai a maida su farare masu kyawun fiska ko da mutanen jajaye ne farare ne in kafirai sai maida su baƙaƙe masu munin fiska masu baƙin fiska wujuhun yawma idin nazira wasu fiskoki rannan za ta gansu da gani kaga alaman jin daɗi wato nadara nadara wato jin daɗi fisko suna kyalkyali da gani kaga mai jin daɗi ila rabbiya nazira me yasa haka saboda sun kalli ubangijin su sun ga ubangijin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hira da sahabban sa suna kallon farin wata yace kun ga farin watan nan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qabr la tuzamun fi ru'yati wato wanda ya dauki kallon farin watan nan ba tare da kokuwa ba haka za ku kalli ubangijin ku a lahira ba kokuwa amma ba ganin ba ba ta wajen jiha ba abin da ya ce daidai ma ya liku bil jalali abin da ya dace da Allah ne wato za a ga Allah a lahira saboda an samu su jikkuna masu dawwama idanunsu suna iya ganin mai dawwama mu a nan duniya muna da jikkuna marasa dawwama saboda haka ba su isa su ga mai dawwama ba amma shine a bayyane shine a bayyane huwa zahiru وما كنا غائبين أما إن دي ذا جريد إدو ليه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو الذي الخبير إدو بايا إسا با وإسا ga Allah ba saboda shi Allah alba'inu ne wajen ido ya ganshi azzahiru ne wajen yadda yake za ku ganshi ranar lahira wajen yawan nazira fiskoki sun yi fari sun yi kyau ila rabbiha nazira saboda sun ga Allah ubangijinsu ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة wasu fiskoki ko yawma izin wujuh yawma izin basira ta sunna yi albiya faqira wasu fiskoki ko wannan sun yi baki sun baci sun yi muni sun sun sun dankare sun yi muni yawma izin basira ta sunna yi albiya faqira sun tabbata lalle za a za a yi musu bala'i wato za a sauka musu da bala'i daga ganin wurin sun ga lalle wurin a wurin su ba kyau basira wato wujuh yawma izin nabira ila rabbiya nazira ko yamazin basira ta zuna yu'al ya faqira sun tabbata za a yi mummunan abu wato a halin lahira da gani sun ga alamar su ake nufi da wannan bala'i tunda su ba mutanen kirki bane كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق wujuh yamazin bahikatun mustabshira wujuh yamazin basira waya kamar kafaratul fajara wato fiskoci suna da kyau a wurin mutane masu imani fiskoci sun yi muni sun ɓaci fiskocin kafirai da fajirai kenan ila rabbi uzu wajin bari ta sunna yubara ya fakira kalla ya bara dari tarati wa qila marrat ba haka bane ba ba wai sai an je ranar kiyama ba ka sa ido ka ga mugun mutum ran da zai mutu abin da zai same shi ba sai an je tashin kiyama mugun mutum to ran da zai mutu ka duba da kyau ka ga abin da zai same shi ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسلوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم على تستكبرون ملائكون za su zo da kayan duka da mugun kama su same shi sannan za barkar tarabi lokacin ransa ya zo nan ya zan makogoro yana kar kar kar kar ransa ya zo nan zai fita to lokacin ne zai zai so maganin bala'i to daga nan shi da jin daɗi kan so rabu har abada daga nan shi da bala'i sun haɗa ke kenan har abada Allah kiyaye wa qila marra a lokacin da ake cewa to Allah wannan irin ciwo wa yake da maganin sa ne a nemo mana mai magani ko tobi ko ko allura ko shafa ko magani Allah ne mana mai magani marra din ina wai mai mai bada magani ko tawaida mutanen su zo nemo wanda zai fitta shi daga wannan bala'i ta hanyar yin magani wa qila marra wa zanna annahu al-firaq lokacin da mutanen suke neman ina mai magani ina mai allura ina mai tofi ina mai rubutu ai masa magani shi kam ya tabbata zai bar duniya su suka saura da neman su nemo masa magani amma shi ya tabbata annahu kira ba abin da zai ya bar duniya ne wanda yadda yake jin nan barin duniya ne والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق tabbati sabu bisab an ja kafa an hada da kafa ba ta motsi sai an motsa ta an ja kafa an hada da kafa ila rabbika yawma idhil masaq zuwa ina kora shi za a yi wajen Allah Allah kuma baya son sa inna Allah la yuhibbul kafirin man man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqahu idan an zo an yi wa mutum albishir wanda zai mutu sai yayi ta murna yayi ta murna innal ladina qalu rabbuna thumma istaqamu tatanazzalu alayhim malaikatu alla takabu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna yayi ta murna yana dokin mutuwa ta zo ta dauke shi yana so ya je wajen ubangiji mugu kuwa wato da mala'iku sun ba shi tsoro tun daga lokacin mutuwa baya son ya mutu in ya samu ni ya kama sai an raba su ya samu ya ciza sai an raba su ya samu ya danka sai an raba su baya son ya mutu saboda baya son ya gamu da Allah tun da Allah bai son ya gamu da shi saboda mugun aikinsa ila rabbika yawma masak kora shi za a yi wajen Allah Ubangijinka ya Rasulullahi.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى Wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Me ya jawo masa wannan bala'i duka? Wannan azabul huri tun bai mutu ba kamun ya mutu ma a yi masa azaba a cikin kabari a yi masa azaba filin kyama a yi masa azaba a jefa shi a wutar har abada ana yi masa azaba me ya jawo masa wannan Allah ce fala saddaqa wala salla bai gaskata annabi ba bai yi sallah ba kaga dai bai yi sallah ba aka ce ko bai yi sallah ba aka ce ba bai yi wani abu ba فلا صدق ولا صلى bai gaskata annabi ba bai sallah ba walakin kazzaba wa tawalla a maimakon ma ya gaskata annabi yayi sallah karyata annabi ma yayi ya juya ya bashi baya ya kidin annabi ثم ذهب إلى أهله يتمطى kuma zaba ila ali ya tamatta bayan ya karyata annabi ya ki sallah sai ya koma ila alfahari yana dariya cikin iyalan zauna da yau muhammadu ya ce mana kaza yau ko muhammadu ya ce mana kaza ko yana tsammani abu mai sauki ne yana alfaharin abin da yake faɗa a gaban mutanensa wazar وإذا من تنعين وإذا رأهم قالوا إنه لباد وموجد حافظين فلما لله من تفعل يضحكون idan sun koma wajen iyali su ta magana su ta dariya su inna haura da zalun muhammad da mutane sun bata wai wai annabi da mutane sun bata inna haura zalun sun bata amma wajen iyali hadin fal yawmal ladina amanu min al-kuffar yadhakun yau kam yau kam musulmin da aka yi musu dariya a duniya za su raba dariyar da aka yi musu a yau ranar tashin kiyama أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى aure laka ba aure sun ma aure laka ba aure ya kai wannan wanda ka karyata annabi da alqur'ani da abin da annabi ya zo da shi ka yin sallah sannan ka koma kana dariya kana jin daɗi kana alfahari azaba ta tabbata gare ka yau sannan kuma azaba ta sake tabbata a gare ka a yau ta tabbata gare ka أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى واتو shi mutum so yake ne a bar shi kawai ya zo duniya ya abin da ya ga dama a bar shi kawai kamar dabbobi ma wanda ba su da mai kiwo a bar shi kawai yayi abin da ya ga dama haka da yake zato a ya zo ne sa yi turka suda alam ya kunu fata min maniyin tunna shin da ba shi maniyi da ya na mutum biyu aka hada aka yi shi ya zama mutum wane ne ya yi shi ya fito da shi duniya ya ba shi iskar da yake shaƙa ya ba shi ruwan da yake sha ya ba shi nono ya ba shi abinci ya ba shi nama ya ba shi wurin zama ya ba shi abokan zama wane ne ya yi masa waɗannan duka ya ba shi dabbobin da yake tasarrufi da su waye masa wannan to wanda ya masa wannan sai ya kyale shi dai shi ko ya ce abin da ya ga dama to wannan zaton nasa ya zama ƙarya ya subul insanu an yutraka sudan قال ان يكون نطفه من مني تمنى ثم كان علقه فخلق فسوى bayan ya zo maniyi aka mai da shi gudan jini wa laqad kana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idhaman fa khalaqna idhama lahaba thumma ja'alna khalqan akhar fa tabarakallahu azizul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati asul ai wanda yayi shi din nan ne yake kallafa masa abin da zai balle ma Allah mai rahama Allah mai tausayi Allah mai jin kai shi yayi mana duk waɗannan alheri da gaɓoɓin da komai shi yayi mana amma bai nemi mu masa komai ba na ibada sai abin da bai wuce awa ɗaya ba cikin awa ashirin da hudu sallar azhar minti goma sha biyu ta yi sallar azhar minti goma sha biyu ya ishe ka sallar magana minti goma sha biyu sallar isha minti goma sha biyu sallar azhar minti goma sha biyu in ka da minti goma sha biyu sau biyar shi zai baka awa ɗaya awa ɗaya ka rarraba maka cikin lokatai wanda zaka bauta ubangiji ka karka mance da shi domin an ce ka yi awa ɗayan nan to sai ka mance sauran awa ishirin da ɗaya duka wahai ubangijinka amma sai aka rarraba maka su kuma ba cuce ka lokacin baccinka ba an baka awa takwas ba cuce ka lokacin neman abinci ka ba an baka awa takwas laila libasan na harama ashar ba kamfanin da za ka ɗauki ma'aikaci ta bashi mota ta bashi gida amma aikin da zai mata awa ɗaya ba gwamnati da za ta ɗauki ma'aikaci ta ba shi gida ta ba shi albashi ta ba shi mota amma aikin da zai mata awa ɗaya babu wannan kamfanin ba wannan gwamnati aƙalla awa takwas amma Allah da ya yi ka awa ɗaya kawai ya rarraba maka in aka ji an aka ji wani abu ya faru tsakaninka da shi har yana maka azawa to kai ka dawo wa kanka ya yi maka dukkan karamci
sai san bayoyi zuwa gare ka على يقول ربنا من ثم ثم كان على قدم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى bayan an an gina shi aka yi aka halicce su maza da mata su ɗan adam din a rai zari yi ƙarin ranar motar yanzu wanda yi wannan aiki a ce wai bai zai iya tare matattu ba bare zai tare matattu annabi ya ce ko ya karanta wannan sura in ya gama ya ce bale haka wacce ne a san tsaro Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka karama Allah ya ƙara maka fadar da buri ina son shi wani ne bayani shin gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa rike tagaba ba da hali yake yin tasbihi na ɗaya kenan tambaya na biyu kuma shin gaskiya ne manzon Allah idan ya da sallah ba ya tsayawa ya yi addu'a a ƙarshen sallar
to annabi dai sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mu koyi da shi an sauwake mana an ce abin da yake mu yi mu yi an ce abin da yake mu bari mu bari to ko annabi bai rike tarbi ba dai annabi bai hada bai hana rike tarbi ko ya hana ka kawo hadisin annabi ya hana rike tarbi ya ga hurairar dogon tarbin sa abu hurairar tarbin sa dogo ne baya hada shi ma haka a tsaye yake da yake ja yake jansa bai hada ba ya tadda matarsa tana tana zikiri tana jan tsakuwa da tsakuwa take kirgawa da tsakuwa take annabi ce yadda na barkin na harki har yanzu eh bari in baki wani wani zikiri wanda in kin yi shi ya ji zikirin da kike tun safe har kawo yanzu da dawo ne safe kina yi ai annabi bai hana rike tarbi ba annabi ya karanta qur'ani da littafi a rubuce ya rike tafsiri a rubuce na karanta wa mutane ya hana to shi kenan annabi abun da muke iya bin sa da shi shi muke bin sa da shi sai mu dubi abun da ya hana mu bari abin da yake muyi muyi gurgurun ikon mu idan amartukum shay'an fatu minhu masadatu wa idza yanatu an shay'an fantahu akan Allah zai zai malami ne ba da na noma kayan haƙi har da auduga to wanda ya zai fitar min da zakka ya ce zan fitar da kowane buhu goma zan ba da ɗaya to amma wani auduga sai da ce min komai ba ita zakka ana fitarwa abinci wanda mutanen ƙasa suke ci mutanen ƙasa suna ci ko gero ko dawa ko masara ko doya wato garin doya amma sharadi abin da zai ɗauki lokaci wata shida bai ɓaci ba amma in zai ɓaci da wuri a mazan malikiya ba a masa zakka kaman dankali kaman gwaza kaman yalo kaman tumatur duk abin da zai ɗauki lokaci wata shida ba a masa zakka amma auduga ba a ci abin da barkono ba a ci auduga ba a ci saboda haka ba su da zakka kakan ba su ta biyu ana magana ce bayan wannan kuma ina kasuwanci to sai na wani malami ya ce idan na ba da kaya ma wanda kudin su nawa dari ne nake sayarwa aka ba ni nawa dari amma in ba sayar a bashi ina iya sayarwa nawa dari da hamsin ba da ba wannan salafin jarraba fatan kenan annabi ya haramta wannan riba kenan ɗaya daga cikin fiskokin riba salafin jarraba fatan ina ce ga wannan mota kudinta dubu ɗari biyar ne kuɗi a hannu amma in bashi ne to dubu ɗari bakwai za ka biya in yanka maka lokaci lokaci to wannan kuɗin da suka hau suka bambanta tsakanin kuɗi a hannu